من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم فلا يقدر أحد قدرا خلق الأدمي وأحصى عمره وأراه قبل رحيله عن الدنيا قبرا وأنه سيخلو في بيداء قفرة ثم يخرجه فيهضره الحضر ويسأله عن الكلمة والنظر أحمده على جوده وإحسانه وأقر بأنه واحد في سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث ببرهانه إلى جاهد الحق وخؤونه اللهم فسل وسلم وأنئم وأكرم على هذا النبي المصطفى الكريم سيدنا محمد الذي شرحت له بالقرآن العظيم صدرا وجعلت له يا مولانا في الدارين منزلة وقدرا أشرف من مشى على الأرض بحلة خضراء الذي خصصت له يا مولانا قاعا وتربا وقفرا فالتراب لا يهشم له عزما ولا يبرا والجود لا يأكل له لحما ولا شعرا بل يقوم من قبره كاملا مكملا أغط من ورد الطريق وعطره ثم ينادي عند مرقده الشريف أمتي أمتي لا تخافوا اليوم ولا تحزنوا لكم السعادة الدائمة والبشرى فيا أيها المستمعون الكرام حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وموضوع خطبتنا في هذه الجمعة يتحدث حول وصيته صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما وهو الترمذي روى الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يبلغ إلى الناس عني هؤلاء أو, أو, أو هذه الوصية وصايا فقال أبو هريرة ها أنا ذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي ويا أيها المستمعون الكرام هذا حديث بإجماله ولا بد أنه يحتاج إلى التوضيح أما قول الصادق المصدوق اتق المحارم تكن أعبد الناس واعلموا أيها المستمعون الكرام أن العبادة لا تتعتى إلا بامتثال الأوامر واجتناب المحارم لذلك نرى تصديق قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما معنا إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم وها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيد والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أوذي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر ولا شك أن هذه الثلاث من عنوان سعادة الدين والدنيا والآخرة الحمد لله وكفى رب العباد جل وعلا ذي الأسماع الحسنى والصفات الأولى اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yi wa Allah godiya da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam, da kuma gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai ‘yan uwa masu girma mu a wannan sati a wannan mimbari mai albarka abinda take tattaunawa a kai tana tattaunawa a kan wasiyar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam, ya bar wa al'ummarsa wadda bin wannan wasiyar zai zaunar da al'ummarsa lafiya wadda halin da muke ciki a yanzu rudani tashin hankali tsadar rayuwa yanke zumunci masifin da idan an ce ga biro tsaya ka lissafa ka rubuce su ƙila ruwan biranka zai ƙare ba tare da ka kammala su ba wato bauɗewa ne daga kan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi ya kawo hadisin wadda abu huraira ya ji hadisin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi muhammad ya ce waye daga cikinku sahabbansa kenan zai isar mun waɗannan wasiyoyi waɗannan wa'azoza zuwa ga al'ummata abu ƙwaraira ya ce ganiya rasulallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kalli abu ƙwaraira ya ce ga wasiya ka isar wa wadda saƙon ya je masa ka gaya masa ga saƙo gare ka ittaqil maharim takun a'badan nas ya kai mai sauraro idan kana so ka zama ƙololuwa nan ba ɗaya cikin masu bautar ubangiji to dukkanin abubuwan da allah maɗaukacin sarki ya haramta ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka nisance su za ka zama nan ba ɗaya wajen bautar ubangiji abu na biyu wasiya ta biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce warba bima kasama allahu alallak ka yarda ka amince da rabon da Allah ya tsaga maka na arziki za ka zama mafi wadata cikin mutane abu na uku yake cewa wa ahibba nasi ma tuhibbuhu li nafsika takun mu'mina takun muslima wato ka soyar wa mutane irin abin da ka so wa kanka ya ƙunshi ka kiwa mutane abinda ka kiba kanka za ka zama cikakken musulmi abu na gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ahsin ila jarika ya kai mai sauraro yi bakin ƙoƙarinka ka kyautata wa makwabcinka la ilaha illallah ta mu'mina za ka zama cikakken mumini wasiya ta biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tuksiru dhahika kada kai mai sauraro na ka yawaita dariya fa inna kasrata dhahiki domin yawan dariya tumitul kalbi yana matar da zuciya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira yan uwa masu girma ko shakka babu mun sani Allah ya halicce mu ya turo mu wannan duniya manufa guda shine manufar bautar ubangiji ita kuwa bauta ba ta amsa sunan bauta sai ta zama ƙarƙashin yinayi bari na bari shi yasa yinayi bari na bari take da matuƙar albarka da idan ta sauka a gida gida zai zauna lafiya idan yinayi bari na bari ta samu gurbin zama tsakanin mata da miji mijin zai morewa mata mata ta morewa miji idan ka ji uba ya yabi ɗa ya ce wannan ɗaɗan albarka ne na haifi ɗa na ƙwarai ya samu lambar yabo ne ƙarƙashin yinayi bari na bari shi ya sa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ya kalli illa li abudun din nan sai ya ce ai illa li amurahum an hakum ai ban halicci mutum da aljan ba kadai manufar halittar shine sai dan in ce su yi ko in ce su bari na'am yi na yi bari na bari in ji imamu shafe ita ce addini shi yasa duk sanda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani Allah ya maimaita ya ayyuhal ladina amanu har in ba na manta ba sau 93 duk abin da ke bayanta zaka samu ko a ce ku yi ko a ce ku bari ɗan uwa masu girma to ɗan uwa idan muka kalli wannan me za ku yi ku yi abin da Allah ya ba da umarni me za ku bari ku bar dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku idan muka kalli faɗin abdullahi ɗan mas'udin allah ya ƙara masa yarda ya ce duk wanda yake nema ya ga wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi min ya yi maka ya yi mana ƙwararru a fili wadda manzan allah ya saka sitam ya yi sainin a kai ya ce karanta faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin suratul al'ami Allah ya ce kuli wannan fi'ili ne na abu wal fa'iluhu bamirun mustatirun jawazan taqdiruhu anta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya musu ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku alherin Allah ya tabbata kan ɗaya daga cikin magabata yace gaskiya ne kana iya examining din kanka ka gano kana da rabo a lahira ko baka da rabo a lahira daga cikin wato matakai key point da kake ganowa kana da rabo a lahira ko baka da rabo wasu abubuwa ne guda biyar tambayi kanka waɗannan umarce-umarcen da Allah ya ce a yi Allah ya ce a yi sallah ya ce a yi zumunci ya ce a yi azumi ya ce a yi adalci na'am ya ce a kyautata wa iyaye a kyautata wa makwabta a yi a yi a yi tambayi kanka ka ba ma kanka amsa umarnin allah da ya ce a yi kana yi ɗaya allah ya yi haramta abubuwa ya ce kada ku yi shirka kada ku yi zina kada ku yi ludu kada ku yi zalunci kada ku yi girman kai kada ku yi hasada kada ku yi kada ku yi kai zamanin kanka abubuwan da Allah ya hana kana halwa na'am abu na uku wannan rayuwar tana tafiya tsakanin baka guda biyu ne tsakanin jarrabawa ko dai jarrabawa mai daɗi ko kuma akasinta ba shakka duk sadda ka ganka da lafiya wallahi akwai ciwo yana biyowa baya idan ka ga yau ka samu riba lallai akwai faduwa in ka ga farin ciki lallai akwai bakin ciki idan akwai rayuwa akwai mutuwa idan Allah ya maka ni'ima kana gode wa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka godiya ta hanyar da ta dace na'am idan Allah ya jarabce ka da musiba kana haƙuri bisa jarrabawar da Allah ya ɗora maka na'am abu na biyar shine idan ka yi zunubi kana istighfari gaskiya ne yadda ka san babu wanda zai keto ta teku ya kasa shafar ruwa a jikinsa babu wanda zai keto ta wannan duniya tamu face ɗan adam kayi laifi siffa taka ce ɗadima ce babu abin da yake raba ɗan adam da laifi illa iyaka mafi alherin masu laifi su ne masu tuba allahumma ji allah minar tawabe yan uwa allah ya ce kul ta'alau ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta a kanku menene maharim na farko sai Allah ya ce Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da kowa kowa in ce kowa ina nufin kowa duk abin da yake haƙƙi ne na Allah ba a ba wa uwa ba a ba wa uba ba a ba wa malam ba a ba wa sarki ba a ba wa annabin Allah duk abin da ka ɗauka wannan haƙƙi ne na Allah sai ka ɗauka ka ba wani da wadda ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wa babansa da wadda ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wa malaminsa da wadda ya ba wa annabin Allah da wadda ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wa ɓera uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a wajen ubangiji ‘yan uwa shirka ce dalilin shirka ne da yaƙar shirka Allah ya turo annabawa don yaƙarta da kishiyarta da tauhidi annabawa shari'o'insu suna iya bambantuwa amma duka primary objective babban subject matter na annabawa da suka haɗu ka cokam a kai shine tauhidi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun lallai addinin ku addini ne daya aqidar ku aqida ce daya ubangijin ku ubangiji ne daya Allah ya ce ni ne ubangijinku kada ku kuskura ku haɗa ni da wani wallahi duk ibadar ka dan uwa duk sadakarka duk kyautarka duk ayyukan hajinka dukkan wani ƙoƙarinka da kake a wannan addini da za a bincika a samu kafi kowa sallah kafi kowa zumunci kafi kowa komai sai a bincika ɓangaren laifukanka a samu shirka guda ɗaya duk wannan abin sunan su zero ba zero dan ba ku misali wa bil misali yattafiqul maqal idan aka ce an samu zero ba babu ba idan ka jera babu daga nan zuwa Kano sunanta babu babu sau biliyan sunanta mene babu ka dauko zero babu sai ka mara ta da daya ta zama nawa goma idan kana so ta ƙara motsi sai ka ɗauko wani ziran ka ƙara ta zama ɗari na'am ƙara ɗaya za ta dawo dubu ka ƙara ɗaya za ta dawo dubu ɗari kana ƙara ziyar ai babu kake ƙarawa amma tana ƙara mene motsi me yake sa ta motsi wancan ɗayan na farko in ka ƙirga zirka da ganin sun kai ina ne aka sa wannan ɗayan ɗayan ne yake sa zirka motsi kana zarewa wannan ɗayan sun zama me babu to wannan ɗayan da ya sa zirka motsi su ne tauhidi shi ne tauhidi shi ne aƙida shi ne tauhidi shi ne aƙida wadda shi ne asasin da duk wata ibada Allah zai karba waɗannan zirikan sauran zirikan da suke motsi sakamakon wannan ɗayan ita ce sallah azumi aikin haji sauran duk wani alheri da zaka lissafa shi ne wannan ziran duk wani ko kalkulus ne uban yan calculation in ka zage wannan ɗayan ba idda zai ya bada mene ya bada wani mai abu mai ma'ana haka in ka zage tauhidi wallahi sunan abin da duk za a yi a ibada in ba ta zanto ƙarƙashin tauhidi ba wallahi sunan abin zero lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al haqqayn haqqan wahida bi ghairi tamyizin wala furqan قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا shi ne laifin da Allah baya yafe wa ma'abucinsa in ya mutu yana yi shi ne laifin da dukkan wajen wani mai ma'asi da laifi a wannan duniya in ya tafi wa Allah da ita babu shirka yana iya shiga ceton masu ceto amma banda mushirki ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum nawa ne daga cikin matasan da suka zama mushirkai saboda kasuwanci nawa ne 'yan siyasan da suka zama matsafa saboda siyasarsu nawa ne sarakunan da suka shiga tsafe-tsafe da binne-binne da makale-makale saboda sarautarsu nawa ne 'yan kasuwar da suka lalace wai ana ba da labarin wasu matasa da suka kama harkar lulu me dalili luwaɗu wai don su yi tashe a kan ƙwallon ƙafa allah ka rufa mana asiri duniya da lahira in ka ji an ci an yi fyaɗe wa ƙaramar yarinya ko wa jinjira da ka samu umarni ne na boka don a yi shirka a samu wannan duniya in ka samu an yi zina da wata dabba duka umarni ne na bokaye don a samu wannan duniya a haɗa allah da wani gwargwadon shi kuwa aljani shirka tsafe-tsafe ba wani abu ba ne kwangila ne tsakanin boka ko kuma matsafi da aljani ba ni gishiri in ba ka manda ka biya wa aljani bukatarsa na yanka shi kuma gwargwadon yadda ka bauɗe wa hanyar allah gwargwadon yadda ya zai yarje da kai wani za ka gan shi iya sallar juma'a yake yi ana cewa alhaji wani wani za a ce yi sallar babu alwala wani za a ce taka alƙur'ani wani za a ce rubuta ƙur'ani da jini ko jinin haila haka dai shirkoki tana nan da yawa Allah maɗaukacin sarki ya ce alam a haɗi laikun ya bani adama Allah ta abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون haka jama'a suka zama wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun Allah ka kiyashe mu Allah madaukakin sarki yace kada ku kusanci albasha wacce ta bayyana da wacce ta buya kada ku kashe ƴaƴayenku saboda gudun talauci kada ku kashe rayukan da Allah ya haramta sai da haƙƙin da ta cancanta a kashe ta Allah ya ce da wannan nake muku wasarci don ku zama masu tsari dokar Ubangiji. Allah ya ce kada ku ci dukiyar marayu. Ku tsai da mudu da sikelai da magwadai da adalci. Ranar ɗan uwa yana nasiha akan magwadai da mizanai ta yadda 'yan kilo suka shiga cikin masifa da a zo a yi awu an auna kaza da koyin kaza. ƙila da koyin tamanin da kaza wannan wai baya cikin lissafi matsiyaci yana lissafi za ka gaya wa Allah domin ya haɗu a can can an samu hamsin can an samu saba'in can an samu kaza kilallika zai haɗa wadda za ka taho da su a ka ba Allah ne ya ce wa tsimul wazina bil qisti wa la tuksirul mizan ba ba Allah ne ya ce auful kaila idza kiltum وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا با ba Allah ne faɗi wannan ba dan uwa wannan zantuka da ake gaya mana na ubangiji wallahi ba ƙarya bane gaskiya ne mutuwa gaskiya ne hisabi gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kuma wallahi hukubar da Allah ya tattala dan azzalumai gaskiya ce Allah Ubangiji ka rufa mana asirin mu duniya da lahira sai ka bincika in kana so ka zama kololuwa wajen bautar Ubangiji kiyaye abubuwan da Allah ya haramta abu na gaba ka yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya tsaga maka malamin makaranta ne kai na'am likita ne kai injiniya ne kai haka Allah ya sako mu a wannan duniya huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardh ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Allah ya sanyo mu kalifofi magoya ban ƙasa Allah ya fifita martaba sashi akan sashi dan kana sa'an wani ƙarya kake ka ce he ka saka rigar wani har ka mutu wani wani idda tauraro ya maka nisa duk tsiyarka baka isa ka kamo shi ba kai ma idda ba za ka kamo wani ba wani shi ma duk tsiyarsa bai isa ya kamo ka ba haka Allah ya tsara duniyar wani ya wani ya haƙuri yarda da abin da Allah ya baka za ka zama mafi wadatuwa a cikin mutane idan ka ga cuta ta hasada cuta ta girman kai cuta da take kaiwa zuwa ga shirka da duk in ka ga barawan da ya ɗau bindiga ya tsaya a hanya ko mutum ya zama ko kidnappers ko duk wata barna ta duniya tushenta ita ce rashin wadatar zuci annabi muhammad ya ce duk wanda ya waye gari saliman fi badani yana da lafiya a jikinsa yana da aminci a cikin gidansa ya nemo abin da zai iya ci na ranar la ilaha illallah manzon Allah ya ce kai wannan mutumin kamar an taro masa duke duniya da kawar duniya a wajen wannan kai hakuri in keke ne da kai kaga wani da kafa yake takawa inda kafa kake takawa wani gurgu ne in wani gurgu ne wani kuma tashin ma ba zai iya ba ga tarin kudin yana kwance warfa abu abu kun fauka ba abin darajatin duk wani sashe ko yara ne fifikon da ya shiga annabawa fifikon ya shiga ranaku fifiko ya shiga gurare fifikon ubangiji ya shiga a malamai fifiko ya shiga haka allah ya fifita martabar sashe akan sashe wani a firamare ne zai ringa daukan first position yana zuwa sakandare ya ji komi haka ne wani a sakandare ne zai ja idan an je jami'a ya yi difomin wani a jami'a zai fi kowa kokarin ja ya fito da first class wallahi wani da ya gama da fas da gumin goshi da kyar sai ya fi kowa cin muryar bukan kuma ina ruwan allah kowa da yadda allah ya fifita shi ka yi haƙuri da abin da allah ya baka duk wadda ya yadda da abin da allah ya bashi zuciyarsa za ta zauna lafiya daga cutar hassada girman kai girli tsarin rayuwa Allah maɗaukacin sarki ya tsara wane ya wane da yadda kai da ba'adahun ba'adar sukuriya wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka suwa mutane abinda ka suwa kanka za ka zama musulmi ma'ana cikakken musulmi shine mai suwa kansa abinda ya suwa dan uwansa alherin Allah da tsira da aminci ya sake tabbatuwa ga babba ɗan babba annabi Muhammad ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmatu ba sallallahu alaihi wasallam wallahi maganar manzan Allah guda ɗaya wannan kalmar inda duniya za ta ɗauke shi ba buƙatar ɗan sanda ba buƙatar soja kowa da zai zauna lafiya ka so wa kanka abin da ka so wa ɗan uwanka ka kima kanka abin da ka kima ɗan uwanka kai ba ka so a sata maka kayanka kanka ka ci da kowa na'am ka auro yar mutane ba ka so a zalunci yarka kar ka cuce ta yar wani ne ke ba ka so a ciwo ubanki mutunci mijinki da kika ciwo mutunci uban wani ne na'am ba ka so a cuci ɗanka karka cuci ɗan kowa idan wannan ya zauna kowa ya fahimci wannan kana ƙaunar wa kanka abin da kake ƙaunar wa ɗan uwanka wallahi duniya za ta zauna lafiya nawa ne abubuwa yadda suka lalace wane ce mu fa kiwon kaji a nan a unguwarmu ma ya gagara wani ya ca gara kuma mu akwai bata isa ta yi wargi a unguwarmu ba wani ya ce har gidanmu za a shiga ɗauke ko ba haka muke ciki ba duk barnar da ka kira unguwar ku ta yi yawa yanka ci can unguwar haka ne rashin zuciya yi yawa sata ta dame mu a kasan nan sata sata sata sata daga kama harkar a najeriya mu ita ce ta babbar abin da take damu sata daga sama harkar yara sata manya sata maza sata mata sata la ilaha illallah yau ha'inci inda ake koyon tsarki da alwala tsarki da alwala yadda ake koyan ha'inci ba a koyan tsarki da alwala haka ruwa yana so a yi kuɗi ɗan kasuwa ka tsawaita in ka ji ɗan kasuwa ya ce abu kaza yana tsada to sai ya dai amma in dai sai to yana daraja ba haka muke ba ka tsawaita a naka commodities ɗinka ɗaya ka tsawwala ai kana da buƙatar commodities guda ɗari kan rayu kai ma sai a tsawwala maka a guda ɗarin wajibin ba ka tsawwala alaka ba ita ce musibar da muke tare take fama da mu wata rana annabi muhammad tamimu da dari ya ce muna zaune da manzan allah a majalisi maka ga wani abin mamaki kawai muka ga wani rakumi ya faso ya taho tinkis-tinkis ya kuso tsakiyar mu bai kula kowa ba sai da ya je gurfana daidai kunnan annabi muhammad ya yi wani kus-kus-kus ban mu gano me ya fada ba ashe manzon allah ya ji sakon da ya fada ya ce ku je ku ku je ku wane da wane ku je ku kira mun wani rakuminsa ya kawo mun kara ya aka yi raƙuminka ya tsufa ka faɗa mata to kun san ɗan ya haushe kai shiga rako wani matar in ta kai ƙarar mijin zai ce wato kin kai ƙara ta ma wani wata matar in aka kai ƙararta ta ce ina ƙara ta ka kai haka dai manzan Allah da ya fahimci wannan ya ce kai sannu sama da yi mun ba ga kudin da raƙumin nawa ne wannan bawan Allah ya ce kudin ka kaza ne manzan Allah ya dauka ya bashi manzan Allah ya kalli raƙumin nan ya ce sir haisu shita ka tafi an baka freedom ka tafi yadda ka so ka ci abin da ka so ka bankaɗa gabashin duniya ko yammacin duniya ba mai ƙara ɗora maka kaya la ilaha illallah tamimu ne jari ya ce wallahi raƙumin ne ya fuskanci annabi muhammad ya yi wani bubububububu ya ce ba magani mai yake fada sai manzan allah ya ce amin ya ƙara bububu raƙumi manzan allah ya ce amin sai da ya yi so uku ta hudun ya ce sai muka ga manzan allah ya fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam ba ma yi buki ya rasulallah ya ma'aikin Allah me yasa ka kuka yace raqumin karan farko addu'a ya mun yace Allah ya rufa wa al'ummar ka asiri nace amin yace Allah ya raba al'ummar ka da azabar kabari nace amin yace Allah ya raba al'ummar ya ringa addu'a sai da ya addu'o'i guda uku na kudin da yayi wata addu'a ne yace Allah ya sa kada masifar al'ummar ka ta zama a tsakaninsu manzan Allah ya ce na tuna nima na roƙi Allah wannan addu'ar Allah ya hana ni sai na fashi da kuka Allah maɗaukacin sarki yake cewa ƙulhuwar ƙadiru ala an yi ba'asa alaikum azaban min faukikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq qul lastu alaykum biwakil Allah yace kul huwa al-qadir aka ce Allah mai iko ne ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum a bisa Allah ya saukar muku kwaran kwada ta saman ku dan abbas yace azaba ta saman ku ya hada ku da shugabanni marasa imani ku yi ta ihu ku yi ta ihu kai wannan aya ta yi kama da shugabannin Najeriya wallahi alakar su da talaka alakar su bata wuce alakar madiga da tunkuda ba ta matse ta na'am ta matsi man gyaɗanta ta gasa ta soye ta ci inda tunanin shugabanni na najeriya da suke a kan talakawa bai tsara wannan tunanin ba allah ya ce aumin ta ce arjuliku ko allah ya taso muku azaba ta ƙasanku auyar bisa kun shi'a wannan shi muke ciki ko Allah ya taso muku wasu kungiyoyi na tsiya yanzu shi'ar da aka tunkudo mana wai kungiyar ɗazin nan ma da yake faɗar wata kungiya a sakwato ko an yi kungiyar boko haram kidnappers wai mala'iku ne Allah ya ce sai a taso su sashen ku ya rinka ɗanɗana wa sashen kuɗa tsadan nan da take damu wai tsadar tsadar wai mala'iku ne suka daga tsadar kai ka daga na daga ka ki sassautawa na ki sassautawa sai a je in jajen kaza halal ne wanda yadda yanka ya ci ya shi faɗa tabar mako daga in gaisuwa ka so wa kanka abin da ka so wa ɗan'uwanka ba na so a cuce ni to karin cuci wani ban so a murwa karin yi wani ruwa na'am annabi muhammad ya ce ka kyautata wa makwabcinka za ka zama mumini nawa ne mu'amalar da ta rushe a tsakaninmu da makwabtanmu kana so ka ga wannan makwabcinka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sauran kaɗan a gane ɗan wuta da ɗan aljanna wallahi tun daga duniya ta yaya ta yaban kwarai da mummunan kwamin idan mutum ya bar duniya yace babu wani mutum da zai mutu na'am a samu makwabta ɓangarori hudu su yi yabo na alheri dangane da wannan mutumin sai allah ya ce na karɓi yabonku akwai wato samfulin da Allah yake turo mala'iku mutum ya bar duniya Allah ya saurari makwabtarka me za ka faɗa a kanka ya ishe ka bar yabo makwabcin ke cewa ne akai gaisuwa ba dai abin da zai tashi wani bai zo ya gaishe ni ba amma a ce makwabcinka ya aminta da za ka iya masa tsiya kai ne gaba da shi kila makwabcinka ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ba a ga maciji ƙila uba ɗaya ƙila da ɗan wane da ɗan wane ba haka muke ciki ba kaɗan kake samu ba ba ma gaba tsakaninmu an yi watsi da zumunci a ce yi rayuwar sanyitawa ba dai za a tafi aljanna da wannan ba kyautatawa makwabcinka wa abudallahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura manzon Allah yace Aisha tace wallahi annabi ya faɗa mala'ika jibrilu bai bushe yana mun wasiya a kan makwabci ba hadisi na riwata imamul bukari hassan da na tsammaci kai makwabci ma zai iya gada makwabci da iyayen mu dai mun sani da wani makwabcin ya fito wannan makwabcin ya fito a yi ciyayya gaba ɗaya haka ne da an yi wannan amma yanzu ya zama tsofan yayi Allah ya sawaka annabi muhammad a ƙarshe ce karka yawaita dariya don yawaita dariya yana kashe zuciya yau allah ya kawo mu zamanin mene zamanin wadda muri mu sha dariya mu gyagata ko comedian suna manta hadisin manzan allah kullum yana ban tsoro akan comedian azabar Allah ta tabbata ga wanda ya kirkiri labari kirkire ne don ya bawa jama'a dariya yau har wasu malaman masu da kokarin mai da kansu comedian babbar damuwarsa wai wai ya samu fans wai ya yi abin da za a yi dariya sai me Qur'ani ya ce fal yadhaku qalilan duk masu kakacewa da dariya su yi dariyar kadan wal yabku kathira za su yi kuka da yawa wa tadhakuna wala tabkun ai kafirai aka siffata masu yawan dariyar kyakkya cewa innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun yadhakun dariya tana kashe zuciya dalilin saukar wannan ayar sahabbai wasu manzon Allah ya same su suna kyakyacewa da dariya sai ga aya ta sauka alami anil ladina amanu an taksha qulubukum li dhikrillah wama nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa qala alaihim al-amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun kana tunawa da mutuwa radda da ka zo ka hangi mala'ika ƙwallon ba ran kowa ya zo ɗauka ba ranka ya zo ɗauka kana tunawa da zaman kabari da ba fitila ba shimfiɗa ba ɗan'uwa ba ba yana nan yana jiranka kana tunawa da rabon littafa annabi muhammad ya kalli sahabbai ya ce lau ta'lamu na ma'alamu wallahi da kun san bala'in da yake gaban dan adam la bahittum qalila wa la bakaitum kabira wa la kharajtum ila su'udat taj'aruna ila allah la tadaruna tanjuna am la tanjun da kun san abin da yake gaban ku ku dan adam manzan Allah ya ce wallahi ba za ku iya ci ba ba za ku iya sha ba ba za ku iya bacci ba tsaunukan bayan gari da ku koma kuna ihu bardan ba ku sani ba kun yi suke da ne ko ba ku yi ba abdullahi dan abbas lokacin da wannan aya ta sako wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka yace ma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi jami'il qur'ani آية هي أشد ولا أشق على رسول الله من هذه الآية لما نزلت شمر قمار إيا ضحكا حتى مات yace tun da ake a ƙwar'ani ba a taɓa saukar da ayar da ta ɗaga hankalin manzon Allah wasu furfura suka feso lokacin feso wasu bai yi ba tun da aka saukar da wannan ayar wasta ƙim kama umirta wa man taba ma'aka ya ce wallahi ana saukar da wannan ayar ya ce shammara manzan Allah kama hannun rigar sai ya nadi ya ce ba a ƙara ganin manzan Allah ya dariya ba har yaba duniya da ake a gabanmu ah to yanzu a wannan duniyar ma ka taba tuna cewa ran da ka mutu ka bar duniya dan Allah ba kana biya wa yayanka kudin makaranta ba private ko kuma ta gwamnati ba ka biya musu ka ba su ci ka ba su sha ka taba zama kan tsam yanzu ka mutu ka bar duniya waye a yan uwanka mutum daya da zai iya dauke wannan tsawaine da kake yi kana wannan tunanin kana tuna maganar manzon Allah ishma ita rayuwar da kaga dama fa innaka mayyitu zaka mutu ka so abin da kaga dama zaka rabu da shi ‘ya'yanka suna abba abba abba baba baba baba ka shigo suna tararka ka tuna ran da za ka mutu ka basu a marayu kana tunawa kana kwance da matarka a kan gado kuna hira mai daɗi kana tuna ran da za ka batta ka mutu ka batta ko kuma kana santa ta mutu ta barka wanne ne ba faruwa kana tuna wannan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وحقق ايماننا وتقبل صلاتنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله جميعا ان شاء الله